الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء jiya insha Allah mun karanta a bajiyar ce ko shekarun jiya tun da jiya mun yi nahajul balaga ɗin kitab mun karanta mun tarjama mun ma fara bayani muka dakata a nan Allah ta'ala yana ba da labari bayan ma ya- ba- bayan da ya yi magana da ahlul kitabi akan yadda suke ƙin karɓan wannan annabi bayan sun san shi gaskiya ne ya tabbata a littafinsu to shine sai kuma yana mai tunatar dangane da cewa to ai wannan ma alƙawari ne da Allah ya ɗauka ma dukkanin annabawan da ya aiko Allah ya karɓi alƙawarin al'ummansu kuma ka ce ko da hujjan hankali ka san abin da yake nufi shine wa al'ummun waɗannan annabawan ake nufi ma'ana yanzu gashi Allah ta'ala ya aiko annabi a wani gari a wani zamani cikin wasu nau'in mutane ko ƙabilu ko cikin wata ƙabila ya aiko annabi cikin wata ƙabila a wani zamani amma wani muhalli don kowane annabi ana aike shi ne zuwa al'ummansa na zamaninsa ko ta zama kabila ko ta zama ƙasa ko ta zama ko- ko- ko- ko- ko ya zama gari to s- su wa'annan mutanen wannan kabilan ko wannan ƙasar ko wannan ne- ko ya ka kira su ne wanda aka tura ma annabi din sai allah ta'ala ya ɗauki alkawarin su ta bakin annabawansu cewa wannan sako da aka aiko shi annabi zai ga musu wannan sako da aka aiko shi da shi lazim ne a bi shi amma da zaran manzon da zai zo daga ƙarshe zai zo wanda ki shi ne manzo ga dukkanin al'ummu na dukkan zamuna in ya zo lazim ne su imani da shi ma'ana wato kenan matukar kuna bin wannan annabi a al'ummanku in ma wani ya zo na wajen al'ummanku za ku ce ai naku ne amma da zaran wannan annabi ya zo to sai ku sallama sai ku yi shi shi kuma shi duk al'ummu zai hada ba bambancin kabila kuma duk zamani nasa ne to wannan wan- wannan yana na a littattafansu sun san da wannan don haka ne ma su suka suka shiga bidan ni- wannan annabi ɗin kuma eh, kisosin wasu su da daman gaske duk yana dauke da wannan kamar eh, kisan zuwan yahudu madina akan zuwa wajen jiran annabi ne. Su cike ke da littafin su da bayanin wannan annabi kisan zuwan salman al-farisi zuwa madina ko da shi an kama shi ne yana kan hanyar da shi yana son ya je madina aka kama shi a matsayin bawa aka je aka sai da shi a madina bukatarsa ta biya ta zuwa madina amma kuma dai ba ya je a matsayin bawa to shi ma ainihin bayan ya zi- ya nasa- ya zama nasara ne ya kama hanya ya hijira zuwa rum ya je wani daira irin wannan um, mabauta ɗin nan da ke kungurmin daji ya sami wani rahibi ba nasari sai ya gaya masa cewa addinin da ya- ya ya kamata ya shiga ya kusa bayyana wannan annabin ƙarshe ya kusa bayyana ga kuma sifan garinsa ga sifan tsofinsa wajen wani malami rahibi wani nasaru ya samu shi ne kamo hanya kuma ya wa'annan alamomin da ya gansu tare da annabi ya musulunta to kaga wannan sanannen abu ne kenan a- dukkansu an gaya musu labarin wannan annabi kuma an ɗauki alkawarinsu akan in ya zo shi za su bi shi. kuma aka ce wanda ya juya baya to ya fanɗari ma'ana ya bar addini wato kaga ma- ma'ana addini da kake yin kana cikin yi tiren tiren sai aka tura wannan annabi sai ka saba alƙawari shi ne zuba addini kuma kake son rai kuma kake tun ba za a karɓa maka ba to dangane da wannan muke ka- muka ka- muka fara karanto in su ba irin rawoyi amma s- lokaci ya ƙure mana a cikin tafsirin ƙummi da isnadinsa daga ibn miskar daga abi abdullah alaihi salam ya ce an aiko annabi allah ya aiko annabi tun daga ko kuma ce allah bai taɓa aiko annabi ba tun daga adam har ya zuwa ƙarshe ya ce dan ya ce fahalun majarra min adama min ladun adama fahalun majarra tun daga adam har ya zuwa na ƙarshen su ila akhirihim kenan tiriyan tiriyan zai ce ba face zai dawo kuma ya taimaka ma amiru ne yana shi ne ma'ana kaga wani shi a wannan ruwayan shi ne makaranta ƙarshe cewa yana nufin kima ma fi'ilan ma su annabawan za su dawo za su taimaka za ku taimaka amir mumini wannan ruwan kuma a kitabar tauhid shi kuma da isnadinsa shi ma daga abi abdullahi alaihi salam daga zurara ya ce na ji shi yana cewa dangane da faɗin allah ta'ala walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha qala huwa tauhiduhum lillahi azza wa jalla yace imaninsu ne ga allah azza wa jalla wanda yake nufin shi tauhidi kamar wani fitri ne akwai ɗau'an akwai karhan karhan fitri dama mutum ya san allah ɗaya ne amma ɗau'an ya ikirari da shi kuma ya bi wannan yana ganin kamar tafsirin abin da ya gaba ne wanda mu karanta ba wanda muka karanta ya wadatar cewa ainihin dukkanin annaba an ɗauki alkawarinsu cewa idan wannan annabi ya zo za su imani shi to wannan a ce wannan akwai ruwaya daga a cikin kitabar tauhid daga imam bakar alaihi salam ya ce amirul mu'minin alaihi salam ya ce inna allah ta'ala أحد واحد تفرد في وحدانيته تعالى yace Allah ta'ala shi kaɗai ne fara ɗaya rak ya kuma kaɗaita a ɗayatuwarsa sun matakallama da kalmatin fasarar nura sannan ya zance da kalma sai ta zama haske sun mahalaka min zarika nuru muhammadan sallallahu alaihi wa wa khalaqani wa zurriyati sannan da wannan hasken ya halicci muhammad sallallahu alaihi wa alihi kuma ya halicce ni je shi mai rukuni da kuma zuriyata thumma takallama bi kalimatin fasara ruha fa askana fa askanahu allah fi dhalika nur wa askanahu fi abdanina kuma sannan sai ya sai kalma da kalmansa kuma Allah ta zama ta zama ruhi sai ya zaunar da ruhin nan a jikunanmu ba na haɗin ruhullah wa kalimatu mu ne ruhullah mu ne kalimatu fabina in ta jaba an halki da mu ne ya sha makantu daga halittarsa ma zirna fi zillatin hadra la shamsin wala kamarin wala lulun wala naharun ba mu gushe ba a ainihin koren inuwa wanda ba rana ba wata ba dare ba yini wala ainihin tattar ba idan da ke gani wata na abuduhu wa nuqaddisuhu wa nusabbihu kuma muna bauta Allah muna kaddasa shi muna tasbihi gare shi wa zalika qabla an yakhluqa al-khalqa wannan kuma tun kafin ya halicci halitta ya wani وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا يكما أوكي القور النباوة دين إيماني دانو دتيمكم وذلك قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه يعني لتؤمنن بمحمد ولتنصرن وصيه و و وسينصرونه جميعا yana nufin za su fi imani da muhammad sallallahu alaihi wa ku taimaki wasiyinsa kuma za su taimake shi gaba ɗayansu wa inna la akhadha mithaqi ma'a mithaqi muhammadin bi nasrati ba'dina bi ba'd yace kuma Allah ya dauki alƙawari na tare da alƙawarin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da taimakon juna in taimake shi ya taimake ni faqad nasartu muhammadan wa ja'at baina wa ja'at baina yadayhi wajahatu kai wajahatu bayna yadayhi wa qataltu adwa kuma na taimaki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ne jihadi gaba gare shi na kashe na yaki ko kuma in ce na yaki makiyinsa wa faitu lillahi bima akhadha alayya min al-mithaq wal ahd wa nusrati li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi na cika alƙawarin da ni na dauka na yin na taimakon sa na taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wa lam yansurni ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله kuma wani bai taimake ni ba cikin annabawan Allah da manzanni wannan ya nuna kaga akwai wata akwai wata wanda za a yi nas za su taimake shi ke wa dhalika lama abadahumullahu ilayhi wa sawfa yansuruni wa yakunu li ma bayna mashriqiha ila magharibiha kuma wannan kuma saboda irin yadda allah ya riga ya hukumta ni kuma da sauni za su taimake ni ya zama abin da ke mahuda rana da mafaɗa rana dunnawa ne ويبعثهم الله أحياء من آدم إلى محمد كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف حامل أموات wal ahya'i wa thaqalaini jami'a kuma kowanne tun daga adam har ya zuwa wannan manzon sallallahu alaihi wa kowanne annabi zai tsara da takobi gaba gare ni faya ajaba wa kaifa la ajibu min amwatin yab'athuhumullahu wa ayyulabuna zumratan zumratan bil tarbiya labbaika labbaika ya da'iyallah قد أذلوا بسكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على عواتقهم يضربون بها حامل الكفرة والجبابرتهم وأتباعهم من الجبابرة الأولين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم yace ya ajab abin mamaki ya ba zan mamakin ba na waɗanda suka riga suka mutu allah ya taso su su yi talbiya gungu-gungu suna cewa labbaika ya da'iyala sun cika hanyoyin kufa sun zaro takubansu sun rataya a wuyayensu suna tsaron kawo kan kafirai da jabberansu da mabiyansu na jabberan farko da na ƙarshe har allah ya zartar da alkawarinsa fi ƙauli ya azza wa jalla وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنه من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اي يعبدونني امنين لا يخافون عدم في عبادتي معناه da ranar bayina za su wato Allah ta'ala ke fadi za su bauta mini suna cikin aminci ba su jin tsoron muni akan bauta mini laisa indahum taqiya ba su baki taqiya tare da su وإن لي وإن لي الكرة بعد الكرة ورجعت بعد الرجعة ina da karra bayan karra da rija bayan rija wa ana sahibin raja'at wal karrat wa sahibin saulat wal naqamat ni ne ma'abucin karrori da rij'o'i ni ne kuma ma'abucin saulat shine da naqmat wato ainihin ya koki da da da murkushe makiya wadaulat al'ajiba da daurori masu ban al'ajibi wa ana karnun hadid ni ne ƙahon ƙarfe magana mai tsawo in kana da sha'awa kana iya duba tafsirin ƙummi dan abin da muka karanta abin da yake nufi in ka fahimta shine wannan taimako inda annabawa za su tabbas tabbaci hakikansu za su in al'ummunsu sun karyata wannan manzo yayin da ya zo to wata rana na nan zuwa su annabawan za su dawo kuma za su dawo za su amsa kira allah wajen ba taimakon wannan addini kuma addinin zai kafu daram wannan albishi da yake mana da cewa akwai ranar dawo akwai wata rijiya a doron ƙasa ba tashin kyama ba a'a a doron ƙasa ne wata rana allah ya zai ga daman cewa yanzu za a bauta masa da addini tsintsa a doron ƙasa ya ga daman hakan turannan masu kira za su zo su kira da kowane annabi kake takaman kana bi zai zo masu bin isa za su ga isan da idanunsu zai gaya masu gaskiya masu imani su imani wasu san gare su kan gari to amma ba za a da kangararru ba za a fafata za a fafata don kangararru za su ci ainihin an fito musu da wani sabon salo su za su yi abin da suka gada sai a fafata da su da masu da jamberan da suka kafa iko a doron ƙasa za su ga cewa to wannan ana nema a kawo musu barazana ga ikonsu to su kuma sun maka su babata to har a murƙushe su su ne za su zo su murƙushe su wanda suka yi imani da kuma wanda za su dawo bayan sun gama mun murƙushe su addini ya tabbata an yi ba ko ta ƙiya to kuma za su mutuwan allah da annabi sannan kuma rayuwa ta tafi ba dai alkawarin Allah ya cika na cewa an abbauta masa ba tare da taƙiya a ruwan ƙasa kuma dai da a ce haka nan haka za a yi hurin ƙaho da an huta amma dai an gaya mana hurin ƙaho a kan fajiran mutane da wani ginifin bayan wannan karra ɗin za a sami wata karra kuma da za a lalace wallahu alam kamar da amir wani ke cewa shi sahibul karrat ne war rijat wallahu alam ko nan karrorin za a yi ta yin su wannan dai ruwaya ce don kuma abin da muka fahimta wannan yana nufin a bayyanan sahibar asirwar zamani wanda ainihin wannan wanda albishir wanda ke nufin wannan lokacin ko an ki ko an so addinin Allah zai tabbata dara da sanu za mu karanta dangane da dawowan isa tabbas zai dawo kun ba shi kadai ba kaga wannan ruwaya da sauran annaba ma za su dawo da ruhi da gangan jiki su yaƙi addini ya tabbata dara shi ne wata kuma bayan sun ɗauki alkawarin nan aka ce musu a ƙarartun mu a khastum ala zalikum isri wannan wuri ne daban ji a cikin shirin kun kun dauki alƙawari kun akai na kun dauki alƙawari na kun tabbatar kun dauki alƙawari na qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidi yana nan tafi insha Allah a cikin ummi yace daga imam sa daga yace qala lahum fi dhar tun sana alamin dharra yace aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri ay ahadi qalu aqrarna sai ne sai ce قال الله للملائكة سي الله يتي ملائكو فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد أتشم مجموع البيان دقى أمير المؤمنين يتي قال أقرتم وأخذتم العهد بذلك على أممكم yace wato su annaba aka tambaye su kun ɗauki wannan alƙawari kun furci da shi kun tabbatar kuma kun ɗauka akan al'ummanku al'ummanku ƙalu i قال الأنبياء والمهم أقررنا بما أمرتنا بالإقرار به su an su al'ummun annabawan suka ce ma annabawansu mun yi furuci mun tabbatar da abinda kai kai ma kai ikirari da shi qala allah fashhadu bi dhalika ala umamikum wa ana ma'akum min ash-shahidin alaykum wa ala umamikum yace to ku annabawa ku shaida akan al'ummun sun ɗauki wannan alƙawari ni kuma na yi shaida akan ku akan kun isar da wannan su kuma sun ɗauki alƙawari faman tawalla ba da zarika yani ba da zarika mithaq wa tawkid bayan ya ikirari ya kuma ya ɗauki alƙawari wanda ya je zo baya sai aka turo annabin aka ce to ga lokaci lokacin cika alƙawari yayi to wanda ya juya baya fa ulaika humul fasiqun ya'ni al-mutamarriduna min al-kufa masu taurin kai daga cikin kafirai ya gani ya zo yana yana zaman jiran annabi annabin ya zo ya kuma gan shi ya gane shi ne sai ce ba zai ba saboda mene ya ce shi yana son annabin ya bi abin da ran shi ke so yana son ne ya zama annabin ya zama dan kabilansu ne ya tabbatar da kabilancinsu mutane suna son addini ya zama ya bi sauransu zuwa kasu ci ba zai bi to wanda ya haka don me yake nufi yanzu sunan shi mai addini sunan shi bandarare kada ya kun kowace ma kansa mai addini wannan kuma shine abin da ya kamata a kitabawa su fahimta kitabawa su fahimci cewa lalle za su fuskanci wannan hisabi gobe kiyama na'am wanda suka gani wanda suka ga annabi a zamani suka suka dake suka kibin shi su kan ba su da uzuri wanda kuma bai sani ba sam bai san ma Allah ya ko annabi ba aka kawo masa wannan addinin da ya expire shi bai san ya gama ba kamar kai ne kana cikin shan antibiotic wanda ya expire sai ka duba kwakitin haka sai ka ga an sa 1999 yaya me za ka yi sai ka jefar a juji ko da ma kaga na bara ne ai sai jefarwa kaga expire ka ce a ashe ina shan tsohon ma sai sai a ci a siyo sabo sai ka yi jefar da wannan in ba haka ba yanzu nan zai iya haddasa maka cuta to to haka nan tun da yake wannan addini Allah ya lokacin da Allah ya aiko annabi lazim ne ka abe shi to ya aiko annabin da ya dauki alƙawarin dukkanin annabawa gabinsa to ya zo za a bi shi zo maka bayani ya zo maka me ya rage kuma yanzu yawwa bin da ya rage ke duk lokacin da gaskiya ta zo maka to ta yi mutum wala alam da mutum wannan bai zo musu ba Allah ya sanya da zai rage muna yake ko mu azuri ne wannan ba ba hukunci ba namu bane amma dai ran da ayi su su waɗanda suka ga wannan annabi suka kiyarda su ba su ba su da uzu wanda kuma labari ya zo masa ya fahimta ya kiyarda shi ma zai gamu da Allah ba uzu wa man tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiko wanda suka ba da baya bayan su wannan alkawari da suka dauka suka ga lokacin cika alkawarin ya zo suka ƙi cikawa to wa'annan su ne fasikai ma'ana masu ficewa daga ɗa'a afa gaira dinin lahi ya bugu na wadahu a salama man fi sama wato al'adun tau a mokar hamu ilahi yurja'un shi ne abinda da kai karanta da ce wannan sharhin na gaba to wani addini ne kuma suke biɗa ba addinin Allah ba kuma shi ga Allah ne duk abin da ke samme da ƙasa ya miƙa wuya kun ga asalama ya musulunta ma'ana ya miƙa wuya shi Allah ta'ala kowa da komi an shirin jayar da mai hankali a nan tun da hankali ake lizanta ma takalifi man fi samawa wanda ke samme da ƙasa gare shi ya miƙa wuya saboda shi man mai hankali ke duk wanda ke sama da ƙasa ga Allah ya miƙa wuya ya yi saranda miƙa wuyan nan a sama da ƙasa ɗau'an wa karha an ki ko an so wato ɗau'an da bisa ya yarda da kansa ya yi imani karhan kuma ko bai yarda ba wa idan ya kuma gare shi duk za a komar da su to komar da su kuma ko sun ko sun zo a komar da su sawa'un sun bi ɗau'an ko sun bi karha wato duk abin da duk waɗanda ke sama da ƙasa sun miƙa waya ga Allah da wannan ibaran kowa musulmi ne amma akwai musulmi ɗau'an akwai musulmi karha musulmi ɗau'an shine wanda ya ikirari ya ce ya yarda babu ubangiji sai Allah ya kuma bi ya bi manzan da Allah ya aiko ya sallam to wannan shi ya bi ɗau'a musulmin da ya bi karhan shi ne wanda ya ƙi bin annabi ɗin amma kuma dole ya bi ƙa'idodi na tauhidi na dole dole a cikin zuciyarsa ko ya tuttuke ya ce iyayen na da yawa amma zuciyarsa tana gaya masa ubangiji na wani ɗaya ne lalle wannan fitiri ne sanin allah fitiri ne wato halittacce ne na cira saboda wani haske ne da allah ya sa a zukatan kowa to man ɗin nan dama mutum ne mutulusun da shine shine ake kallafa mashi ya yi ɗawa amma dabbobi ba su da takalifi su ba aiko annabawa zuwa dabbobi ba saboda haka su dabbobi sun sallama sun san ubangijin su ɗaya ne tambaya nake na'am to mala'iku ba ka babban mala'iku wanda ba su sabawa Allah suna suna yin abin da ya umarce su ne su a cikin mala'iku babu kafiri ko guda duk cikansu suna da'a ne ga Allah to aljannu fa da su da mutane su sakarai ne kenan irin sakar su waɗannan mukallafai ne a kan da kansu voluntarily ɗau'an ɗin kenan su yi ikirari su bi in sun yi wannan suna da babban daraja sun fi sauran halitta har da mala'iku ko kuma su yi butoci su ki in sun yi wannan duk sauran halitta sun fi su har da dabbobi har dabba komin lalacewanta ta fi mutum butulun da ya ƙi furci saboda ita dabba ko an taso ta za a ce ta zama turbaya an gama shi ku mutum wanda butul za a ce shiga wuta kaga a nan dabba ta mafi shi to ɗau'an ɗin nan shi ne ake baɗa wajen ka amma an baka dama ka ga dama ka yi ɗau'an ɗin in ko ka ƙi yin ɗau'an to ba za ka iya ƙin karhan ba na karhan ba za ka ƙi ba komin bitocinka inda inda mutum zai zo bututtuki ya ce shi san bai yarda da akwai Allah ba to inda akwai wata na'ura da ɗan adam ya kirkiro wanda in aka ƙyallara za a ga zuciyarsa za a ga tauhidi na cikin zuciya da baki ne ya mutunci amma sai a ga tauhidi na nan a ce ubangiji nawa ne ya ce uku ne a ɗaya ɗaya ne a uku sai a kyallar wannan a zuciya da ce ɗaya ne rak ya ga yanzu amma da baki ne yake wannan mutunci akwai wani abin bauta ba Allah ba in yace eh shi aiko Allah din ma ba za a je wajen shi kai tsaye ba sai an bi ta hanyar su meye meye meye yan ƙanana ƙanana in an kyallara ya ga cewa ya san Allah kawai ne yake cici bauta ka ga kenan sannan kuma akwai waɗansu ƙa'idodi wanda komin tsayensa sai ya bi waɗansu dokoki idan mutum ya iya taurin kai ya taurare ya ce an ƙyaye bacci kai ma an ƙyace abinci saboda shi ta yana taurin kai ya ce an ƙyace abinci an kuma yi bacci ta magani ya kai ke tsammanin ya ce an kyaye bacci din me zai faru ba sai zai lokacin da zai dingire ba saboda mene wannan ka'ida ce wadda Allah ya riga ya sa ta dole abi kaga karhan kenan akwai dokoki da yawa da mutum yake bi karhan ka'idodi ne kuma gazzaunannu dole ya bi su saboda haka mutum ko ya ki ko ya so sunansa bawa domin a bawa aka yi shi kuma bawa ne shi ko ka ƙi jihadi ka ƙi gwagwarmaya za ka yi na cikinka ka yi na ciki in ba ka yi a tafarkin Allah ba ka yi a tafarkin cikinka dole ne na wani wani aka kama mashi hujjoji aka kama mashi hujjoji nuna cewa lallai dole dole shi dole shi bawa ne an halice shi ne kuma razin ya bauta mu ubangijinsa ya yi shuru ya ce kai wannan hujjoji da kafa hankali zai karba to ya ce amma ni ba na so in zama bawan hankali na so ba an kya da hankali to ku gaya mini ya zama bawan mene yau ya zama zan hauka da yanzu ya fita daga bauta bai fita da ƙauyen bauta ba ya ƙeda da hankali amma ya da haukansa ya bi son ransa ne ita haza ila hawa hawahu ya ɗauki son ransa ne a matsayin ubangijinsa saboda kaga bai tsira ba ko kwaƙi ko ka san sunan ka bawa kuma dole bauta za ka yi in ba ka yi bautan nan yadda allah ya ce ba ka yi yadda allah bai ce ba kuma ba ka da lada wato da wata ibara shi dan adam yana iya hutawa ba shi ba tare da wani wahala ba ba zai submitin ba ko a yi shi komin ta kai sa ka ya submitin saboda haka shi musulmi ne ta kowane hali amma musulmi ɗau'an idan ɗawa ne ya yi furuci ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya bi ɗau'an ke karhan kuma ko ya ƙi ko ya so ya bi ƙa'idodi za ga cewa ba su tsira da yin wani ibada sai kaga mutum duk wani duk wani abu duk wani abu kan yau sai an ce za sun ci gaba dinnan da masu denying ubangi da sun ka kai kusa da zuwa gani gaskiyar magana shine suna suna imani da wa'insu ta kalidai kuma su ma sun yadda akwai Allah akwai wani wani wani wani jagora cikin jagororin communist da ya zo kafin ya mutu sai wani ke ce mashi to wannan sai dai alahira sai ce sai ce kai sai ce wani sai dai a lahira kuma sai ce akwai wani lahira ne ce ina ka sani ai ba ka sani wato ma'ana akwai kila akwai kila ya ce kaga kila akwai kenan bai tabbatar ko babu ba dole kuma dole dole za ka su suna yan takalidai na wani abubuwa sai dai zama wato kenan sun yi bautan ta wata hanya to lahu asalin mun fi samawati wal ard au an wa karha shi da muke magana kai ɗau'an ɗinin yana nufin menene a cikin kitabar tauhid da kuma a tafsirin ayashi shi ne makaranta an ce wannan yana ya nuna cewa wa huwa tauhidu lillahi azza wa jalla tauhidi kadaita Allah ɗau'an ɗau'an wa karha a cikin majma'a daga gare shi da yake nan daga imam sadiq anna ma'anahu ukriha aqwamun ala al-islam wa ja'a aqwamun ta'i qala karhan ay faraqan min as-sayf wannan shi ma wata ma'ana ne ta karhan shi kuma yace ai daga cikin musulmi akwai waɗanda suka musulunta kenan karhan karhan yana nufin ba wai an tilasta su ba la ikraha fid din su ne suka shiga akan ba su so ma'anan kariha ya bai so ba rai bai rai bai so ya ki makaruhi shine abin ki akwai wanda suka musulunta dau'an akan suna so akwai wanda suka musulunta akan ba su so ma'ana musuluncin nan da ya zo manzon nan ya kira wasu suka fahimci gaskiya ne suka zo suka yi imani da shi suka bi shi wasu kuma sai da addinin ya karfi ya kafa daula ya fi karfinsu suka zama yanzu kuma ba su musulunta ba ba su da ta cewa sai suka ce sun musulunta saboda tsoro tsoron cewa to an fi karfin su ai da ma kwaɗayi nan bai kawo kwaɗayi ba don ainihin akwai banda tsawon a karahan akwai kuma tsama'an ma abubuwa uku ne akwai tsawon akwai karahan akwai tsama'an ko da ke karahan da tsama'an suna iya tafiya tare akwai da zuwa suka imani karshe bayan imani a duniya tabbata ya zama daura sun yi ne saboda dalili biyu karhan saboda suna ba su so amma saboda suna jin tsoro suna jin tsoron za a ci karfin su in suka bayyana ƙeya suka yi fada za a kashe su za a ci za a ci karfin su za a murƙushe su saboda haka sai suka ce shi ke mu ma mun yi imani sun shiga majority kuma ba su zama minority to kuma akwai ɗama'a shi ma karhan ne ba to ba su so amma suna da kwaɗayi akwai kwaɗayin mulki da dukiya yanzu kuma tun da ya zama daula to bari su shiga su sami makami su sami abin duniya sai suka suka ce eh mun imanin ci amma a ransu ba su so ba haka suka so ba amma dai abin ya fi karfin su sun iya abin da za su yi don su murƙushe wannan annabin bai murƙusu ba sun yi iya abin da za su hana addinin bai hannu ba karshe sai ga addinin ya riga ya tabbata kuma yanzu ya kafa yanzu mai ne abin yi ka tsaya kyan cewa kai baka yadda ba duk kowa da kowa ya a barka nan a baya ka zo ka ce amin nan a karɓe ka hannu biyu a zauna da kai a aminta maka har ma a baka mukami da abin hasari ya ka gani mara to har kaga ko an ko an so kenan duk a wanda ke sammai da ƙasa suna imani da shi in ma ɗau'an wa in ma karhar ɗau'an da gaske ne sun sallama a zukatansu karham baransu baya so amma abin ya fi ƙarfinsu saboda ka sun inda ake ake kamar da Allah ta'ala ke ci a cikin ahzab da za a shigo masu daga sassanta yana min walau duka da min qatariha thumma su'ilu fitnata la atawha wa wala ma ma talabbu biha illa yasir yana faɗi dangane da wasu mutane masu raunin imani wanda zahiri suna tare da annabi ɗari bisa ɗari to amma Allah ta'ala ke ba da labari dangane da su ya ce wa raudu kalar alaihim min akbariha da za a shigo musu daga sassa daban-daban na madina wato da makiya za su zo su rutsa da su su kullo gabas dai muku da su rutsa da cikin madina a caccafko su kuma su irin fitinata a tambaye su fitina a ce fita musuluncin ka dawo addinin kakanninka ba ka wufile maka wai la a tauha wa ma tazabbasu biha illa yasir fita musulunci ko ma addinin kakannin ka na bautan guma ka ce za ta da uza da manata sa da uza su ne a kawo sama ka ce a hubar ne a sama maimakon allahu kabar ka ce hubar akabar me zai ce me kuke kamar ne ce ya ce ya damu shi dama an yaudare shi ne an ja ra'ayin shi dai kawai shi dama bai yaudare dama hubar ɗin yake wuce da yawa ta sake shi ta sun yi haka to ka kuwa wanda imani tsakaninsa da allah ko me zai same shi ba zai ja baya to kaga da yawan da wayannan masu raunin imani da yawan su sun yi ne saboda an fi karfin su saboda kuma sun sami matsayi a cikin addini idan abin ya zama ya juye ya zama rannan za a fuskanci mutuwa ne akan imani to rannan za a masu imani kalila ne kuma waƙen karbala ta nuna irin wani aka biyo ɗulu an biyo sarki zai zama halifa kuma su mun duniyan nan wani ya zama waziri wani ya zama kaza wani ya zama kaza da aka ga abin ya zarme yanzu yaƙi ne kuma za a mutu aka kuma ce yanzu duhun dare ya ba da dama ana iya sulalewa gari ya waye sulalawa duk sun sulale to haka na in ba a gwada ba ba za ka iya sani ba amma Allah ta'ala ya sani ko ba a gwaji ba Allah ya san wane ne don Allah ta'ala ya kan bayyanar ne amma ya sani kaga akwai masu imani karhan kenan da yawa to a cikin shi shi nan faidu kashani yana da wani bayani dangane da ma'anan wannan ya ce shi yana ganin la'allal murad an na zarika fi zamanin ƙa'id a jabala farajo kamar rawar a yashi an da an ha nazarar fil ƙa'id wani allah yana nufin wannan karhan ɗau'a wa karhan ɗin nan ba yana tun da lokacin da ayanan ta sauka tana magana ne a madina da ahalin kitabu din madina to idan muka ce lahu asalin mafi sama ta ɗawan wakarhan za mu ga cewa wannan ya haƙaƙu ɗawan wakarhan ɗin nan a fato makka ya haƙaƙu ga ba'ali to amma idan ƙa'in mai bayyana a jirallahu faraja a lokacin akwai wanda zai imani saboda shi daular za ta marki duniya kun ba mu zai sha karfinsa kuna tsammana a lokacin komin karfin jaberi ne zai ko da ya kai bush ko obama an ce wai bush ya musulunta aka da jusa na shawara a cikin jarida suka ce wai bush ya musulunta ba mu sani ko da gaske na amma dai inda ya bayyana komin bushancinka ko ubamancin ka Allah ya ka zama musulmi ne tun da shi ne zai kai zai kafu mulki zai kafu daram duk duniyar nan kun ba wanda zai iya ja da shi ba tare da ya murƙushe shi ba kana tsammanin ya gama murƙushe kowa da kowa saura mai nasu za su ci gaba da ja yawa za su sallama to amma sallama wannan imani sahihi ne waɗansu sahihi wasu kuma mun an fi ƙarfinsu to zai ce wai shi wannan wannan shi ra'ayin faidar kashani ne ke cewa la'allar murad yana nufin haka nan ne domin ma an samu ruwaya daga imam sadiq dangane da da da ruwaya a tafsirin ayaci ya ce abin da yake nufi ke wadda hu a salam mun bisa mata wa abai dawon haukar hannun ya ce zamanin ƙayin ne a cikin wani waya da ya karanta wannan ayan sai ya ce faƙala idan ƙamar ƙa'imu أجل الله فرجه عليه عليه السلام لا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى تو wannan fassarar ɗau'an wa karham in kun lura kamar mun musu mun mushi fassarori daban-daban kuma la ta nafi tsakanin fassarori na farko mun fassara shi da cewa duk wanda ke sama da ƙasa ya sallama wa Allah ɗau'an ko karha da ma'anan cewa hatta wanda ya buturci dole ya bi dokokin ɗabi'a dole kuma ya san tauhidi ko da ya musanta da fatan baki wannan fassara ne haddar waya a kai cewa ainihin abin da ke ɗawo yana ci tauhidi wanda ke tauhidi wato fidiri ne yawa da tauhidi fidiri ne ga mutum har da ma za mu yi cewa da arjamu kyale arjamu tun da ba muna ganin su bane mu manta da su amma mun sa akwai su amma dai ba ta su su su a duniya su sa yi wannan bayani amma mu dai na mutane muke magana su mutane duk cikan su ne mumine sai mu ce ɗau'an la amma karhan duk cikan su musulmi ne dukkansu musulmi ne sun salawa Allah sai mu ce karhan iyaka ne akwai salawa Allah na dole misali kowa kowa a zuciyarsa akwai tauhidi ko da ya mutunci sannan kuma akwai dokoki na ɗabi'a wanda Allah ta'ala ya sa kun ba kai saka karya su kaga ka bi karhan ke ɗaya kenan hada wahid na biyu akwai musuluncin masu raunin imani wanda sukan yi saboda kwaɗayi ko tsoro akwai musuluncin wanda suke masu yi da ikhlasi ba don tsoro ko kwaɗayi ba to shi ma yana yake nufi sannan kuma na uku addini ya zama don na allah gaba ɗin duniya akwai wani jikan wannan annabin da zai zo sunansa irin shi ɗaya da na annabi don haka ma aka hana mu kiransa kiranmu da sunansa sai dai mu saka ya sunansa mu ce masa ƙa'im ko mu ce masa mahadi ko mu ce masa ko mu kira shi da sunan na daida na kinaya amma ma mu kiransa da sunan annabi da sunan manzo amma sunansa ɗaya da na annabi amma mu kiran shi da wannan sunan to idan ƙa'im ya bayyana to zamaninsa alkawari ne da aka yi ma wannan manzan addinin zai tabbata ya zama duk gaba ɗaya doron ƙasa ba wani addini in bane shi to amma wannan addini in ya zo ya tabbata ɗin daren zai murƙushe makiya ne ta yadda ya sha ƙarfin su ya danne su dole to kana tsammanin kowa mai ikhlasi ne akwai makulisin shi ne aka ce zamaninsa zamanin ƙayyim in ya bayyana aka ce ainihin ilmi tun daga adam hayya zuwa duk kafin bayyanansa an kasa shi kashi 27 ne an so an yi ana amfani da uku ne sauran 24 su ya zo aka ce ordinary mumini ba ordinary mumini adi mumini ani zai iya mi'raji zuwa saman bakwai idan a wannan lokacin amalan bala ina ka tafi na yi yana yi imra'i jini a ce mutum kawai tashi ya sama maka idan kar kullum na cewa bala bala ku ce ba balan ba mutum yake ne bane Akwai- akwai balan arziki da balan mu da wannan ina ba da misali ne da suna wani ina kaje shi ya je saman bakwai ne a wannan lokacin wato kenan kaga saboda tsananin yaƙi ne da ma da suke akai iyayensu da kakanninsu to ce musu to mu ga ga matsayin mu mu kan mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana na wannan alkur'ani ke da abin da aka saukar wa ibrahim da isma'il aka saukar wa isma'il da ishaq da yaqub da 'ya'yan yaqub din su ne ake kiransu asbab annab annab- da abin da aka ba musa yana ce sif da jika ne amma sif da ake ana ana sif jika kuma jikoki ma'ana ya- ya'yan yakubu jikokin ibrahim ta hanyar ko jikokin ishaq da abin da aka ba musa da isa da abin da aka ba dukkanin annabawa daga wajen ubangijinsu duk mun yadda la nufar ubaina ahadin minhum ba mu ba mu bambance tsakanin wani daga cikin annaba mu ce mun yi imani da wannan ba mu imani da wannan ba ko za mu bi wannan ba za mu bi wannan mu waye haka wannan annabi ne Allah ya koshe mun yi imani da shi muna bin sa wannan ma annabi ne Allah ya koshe shi ma mun yi imani muna bin sa tambaya akwai kwanta- akwai karo ne tsakanin wannan annabi da wannan annabi ba daga wajen ubangiji ɗaya suke wa nahnu lahu muslimun masu mi kauya ne gare shi wani Allah ta'ala mun mun salama masa mun salama ma Allah kuma duk annabin da ya aiko mun yarda da shi duk abin da ya saukar ma kowane annabi mun yarda da shi kun ji imanin mu kenan shine addinin mu na ku ko addinin shine kun yarda da wani ba ku yarda da wani ba kamar eh, yahudu ba su yarda da isa ba san ba su bai su yarda da isa ba a cikin su ya fito sai zamani a cikin suka kiyar da suka dake cewa ba su suna na aka abin da suke akai ba su taɓa yarda da isa ba ba su yarda allah ya koshi ba nasara wanda suka bi isa sun yarda da musa sun yarda da isa abinda aka saukar kafin isa suka ce masa tsohon alkawari wanda aka saukar aka saukar ma isa suka ce sabon alkawari to sai ga wani annabi shi ma wanda wa- Allah ya aiko shigen shigen Musa da Isa ya saukar masa da littafi kamar da ya saukar da attaura da linki sai yahudu da nasara duk suka ce ba mai yadda ba tsawaya zuwa ga Allah tunda Allah ya aiko su domin yadda da su wai ko da ma ainihin ka ce ma mutum to cikin addinan nan uku wanne ya fi kenan idan mutum yana da hankali aka ce maka yahudu sun yadda da musa ba su yadda da isa ba ba su yadda da muhammadu ba nasara sun yadda da musa sun yadda da musa sun yadda da isa ba su yadda da muhammadu ba. al'ummar muhammadu kuma sun yadda da musa da isa da muhammadu da lu- da du- duk annabawan da ai- aka aiko da duk littattafan da aka saukar to ne bi in aka je lahira kana tsammanin wanne ne zai kana tsammanin wanne ne ya fita in shi wannan muhammadu da gaske ne allah ya aiko shi kuma lalle ya ɗauki alƙawarin annabawa da mabiyan su kan cewa in ya zo za su bi shi to raunar sai ka je da addini da ya expiring ya ra'ayi sai a ce ka sha guba ba ce maka ga wannan da kuma to baka ba baka ba Allah bake ya ka gani to ka ce musu to wannan wannan wannan ko ba ko su karba ko ba su karba ga matsayin mu shine ma'ana shi yan wannan ya gabata a suratul baqara in ba manta ba da dan bambanci kaɗan tsakanin amanna billahi wa ma'unzila alayna wa munzila dan bambanci kaɗan da cikin suratul baqara aya 136 shi kuma a can mun yi in daidai gurguru a lokacin muke baqara mun dan yi bayanin aya din a wannan a dunkule ne muku haka wancan mun yi a warware abin da yake nufi ke to ka ce musu to kaji kun ji matsayin mu wannan shine addini shi ake ce ma shine shine addinin islam shine islam na hakika yawa sau- sau- na hannu rahul musulmi sallama ma Allah ga abin da ya hukumta ka yarda ya aiko annabi ka yarda da shi halas nan da batun cewa ya aiko da wani ka yarda ya aiko da wani baka yarda ba tana yawan mutum ya ce mana to ai su ba su tabbatar da ko shi annabi ba ce ai ko wannan sassauƙan al'amari ne idan wani ya zo ya ce mana shi annabi ne Allah ya aiko shi me za mu ce masa za mu ce ƙarya kake yi me za mu ce masa kawo hujja ko ba haka bane kawo hujja mu gani ko daga Allah ne in ya kawo hujja ko abin da ya kira hujja muka zo muka ga ba hujja bane kaga sai mu ce ai wannan ba hujja bane ko to in ya kawo hujja ta zama hujja ba magana yanke kenan an gama to idan mutum ya ce wannan manzon da ya zo ya kawo hujja ce ya kawo hujja hujji hujjansa ko ba liga tana nan har yanzu hujja ne na hankali hujjan ilimi ba hu- ba mu'jizansa ba mu'jiza ce da ta wuce ba tana nan har yanzu duba ka gani kan allah ya maka hankali duba ka gani saƙon na nan sai dai mutum ya ce ya gudu akan cewa shi dai kawai ya- ya- ya- ya- ya zartar da cewa shi abin da ya gada zai Eh, akwai wani shi ke kiran wannan wani bana sa da zai shi bana kirista ake kiran su yanzu Eh, ya zo muna muna ka tattauna maka muna ta kokarin ma masu cewa lallai Allah ya aiko manzo Allah sai shi na nuna cewa shi to ai shi bai yadda ba ko shi kun bai sani muka ce to ina ina da shi zan baka wani littafi amma mu biyu ne madadin da wani an ba mu kai mana alƙawari kai mana alƙawari za ka karanta da babban goza ba ya ce to ya yi wannan alƙawari sai ya karɓa ya je ko je ya karanta da ya zo sai ya ba da littafin sai ya juya ya tafi abin abu da sauri sha ya ya ka karanta eh na karanta to menene ba ka yi zama shi na riga na zartar da shawara zan rayu a kirista mutu kirista zai tafi abin shi to ma- sai muka fahimci cewa ya fahimci abin da ke ciki Kaga ya fahimci abin da ke ciki ya gane amma dai sai ga cewa to shi dai ba zai ba a shi ke sai ce shi ya riga ya zartar da azar shawarar shi kawai abin da zai yi ne mulki shi zai haye mutu kuma fasto ne fasto a biyaka dan kabilan ibo ya ce shi abin da zai ki haye mutu kaga irin wannan ke mutum ya ya- ya- ya- in- in ya zartar da cewa shi abin da zai yi ne har ya mutu to fash- eh, sai mu ce masu to ka shaida mu kaji irin namu addini mu addinin mu ba irin na ba na kankamo ne na abin nuna mu na mun yadda da hujja ne Allah ne ya aiko da sako mun yadda da sako ka ji namu ke ana ba shi ka ga dai mun fita haƙƙin Ma- namu abin da muke ba mu ce muku yanzu lazim kowane mutum zai zai zai ji gaskiya ya bi ta ba amma dai lazim ne mu faɗa masa gaskiya don mu fita haƙƙinsa ba mu ba lalai ya bi ba amma lalai ne mu gaya masa sai ya abin da ya ga dama amma dai zai ji ta na I- isa alaihi salam yana ce muta malaman yahuda ya ce ba za ku taɓa jin wani abu daga gare ni ba sai gaskiya ba ba wani wani mutum a sasan ta koya mutu wasu gaskiya kawai shi za su ka tsaye tsayen da ka ce wannan ba an kawar da shi ba ne ba su zauna lafiya ba gaskiyar ta shiga tana ratsa su ne in ra- in gaskiya ta ratsa mutum yau sai da zai zai ga sai ya sallama ne sai ce da kawai abin da ya fi kawai abin ji kar a saurara to ya da a dai a saurara a daina sauraro a kawar tunanin ke ce to wannan ko kun makara yanzu to a a tafsi- tafsi- tafsirin baya shi shi kenan zan tsallake ya wadatar insha to kun ji matsayin mu kenan matsayin mu shine imani da duk abin da Allah ya sauka akwai wanda nake miki magana sai ce ba ci ka kunci kun yadda da duka annabawa to wane ma annabi ne sai ce inda annabi ne duk yadda to kaza ai ya ce kaza mu ce eh to amma abin da muke mun yadda da littafin da aka saukar bayan na nufin lalai littafin da kyanu ku shine wanda aka saukar din saboda ku littafin ku akwai abin da mutum ya sa akwai akwai akwai abin da an cire an ƙara akwai abin da aka cire akwai wanda aka sassaka amma mu wanda muka yadda menene wanda Allah ya saukar muka ce ko ba lura ba kar wani ce to ai kun ce ko yadda littafin mu ga ai littafin mu an ce ka an ce ubangiji uku da ɗaya ne sai mu ce muku to ku ka rubuta ai ni shi Allah ta'ala bai saukar da wannan ko ku aka ko ka aka rubuta muku littafin da muka yarda da shi ne wanda Allah ya saukar kuma insha Allah wal azim wannan zai bayyana lokacin kayan zai zai muna masa at-taura sahihiya da linjila sahihiya sahihin linjila wanda Isa ya zo da wasu yin a taura wanda musa ya zo da wanda ya zo waya zai fito musu da a taura ba wai zai zo da ita daga a taura ce rubutacce a wadoran ƙasa ka rubuta zamanin musu a tukunyen ƙarfe ka daga a tunu ga su sosai a ga su karanta su buga a taura sahihiya sosai ba ƙari ba rai kuma nan take aka ce malaman yahudawa dubbai za su musulunta a hannunsu amma za a samu wanda su kan gare sai dai shi kan allah ya ba shi zai sallaka kan duwan da ya kan gani masa to ballantana kuma ma na kirista wanda shi kanshi christ din ne ma zai zo shi da kanshi ne zai zo to me ya rage kuma kaga kai da kanka ma sai ka tambaye shi da bakin ka ce wai isa kai kaza wai ka ce kaza yawa ba labari ba ne an yi isa a doron ƙasa ko ba a yi shi ba yauwa yanzu ana baka labari ne an haɗa maka karya da gaskiya to ga isan ya dawo to me ya rage ka san in ma baka yadda ishi isa ba sai ka ce gwada maka alama ko sai ka ce ai ka san isa ne kaza yayi ka gani ka san isa kaza ne to yayi kaza sai ka ce a lalle kai to yanzu ina tambaya kaza da aka faɗa dangane da kai gaskiya ne in gaskiya ne zai ce maka mene eh gaskiya in ba gaskiya bane ne zai ce zai ce maka gaskiya bane ba ka gani da idanunka to tun da ainihin an yi da kalarin an ayyana cewa ku sani ga matsayinmu mu musulmi ne wato ma'anar musulmi shine wanda muka sallama amma Allah sai Allah ta'ala yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasir wanda duk ya bi wani addini ba musulunci ba ba za a karɓa daga gare shi kuma a lahira yana cikin tabaku wanda duk ya biɗi wani addini ba musulunci ba ba za a karɓa masa ba kuma a lahira yana cikin tabaku mene ma'anar islam ana mun sha faɗa shine addinin sallama ma'alu saboda haka wanda ya biɗi wani addini nan ya ce mai ma'anar islam ya ce gaira tauhidi wal inqiyadi li hukumin Allah ta'ala banda addini da ba tauhidi da miƙa waya ga Allah menene miƙa waya ga Allah tauhidi da miƙa waya gare shi shine shine islam to ba za a karɓa masa ba ranar lahira yana cikin tabakko saboda ya bata fitira salima wanda allah ya faru mutane a kai wato da gangan ya bi abin da yake ba daidai ba ne saboda ba wani addini in ba wannan ba menene addini a wajen allah sallama ma allah Allah ya muka san Allah kan gano shi da fahimtar da aka kinsa mana ne mai tunani mu gano cewa nan Allah ya sa mana tunani tauhidi kamar da muka ce fidiri ne natural ma'ana akwai shi a tare da mu baya bicewa to amma bai wadatar da shirya da mutum ba tauhidi hasken da ke zuciya wani tauhidi eh, halittacce wanda ke zuciyar kowa bai wadatar da shirya da shi ya zuwa ga Allah ba saboda haka sai Allah ya aiko masa da sako ta waje idan mai sako na waje ya gaya masa to shi wannan hasken da ke jikin zuciyar zai motsa zai ce masa wannan daidai ne zai kuma gane da hankalin da Allah ya bashi saboda haka duk lokacin da aka aiko a manzo da sako sassauƙan abu ne ga hankali wanda yake salimi in ya ji kiran zai gane menene musulunci sallama wa Allah Allah ya aiko wannan manzon ya aiko da shi me abin yi bi shi to idan mutum ya ce ya sallawa wa Allah sai Allah ya turo manzo ya gane shi manzo ne to amma sai ga in ya bi shi zai tashi a matsayin da yake da shi a da sai ya ce ba zai yi ba zai yi wanda yake da ne tun da shi babba ne a addinin da yake ada sai cika da da girmansa to ina tambaya sai a karɓa masa shi ma shi ne ake cewa ba za a karɓa masa ba ya zai yanzu ba yanzu addinin ba zai a karɓa masa ba yana an je yana addini amma wanda aka ci mishi ba shi ma ga shi ma ayata gabatar da cewa ainihin kai bai hadin lahu ƙoma كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين يا يا زعي الله يشري متاني ودن da suka kafirce bayan imaninsu kuma suka shaida cewa manzon nan gaskiya ne kuma ya zo musu da bayanoni wato hujjoji Allah ba shirye mutane a zarumai sun zalunci kansu mutum yana da addini addinin na Allah yana da littafi yana karanta littafin Allah sai manzo ya zo sai ya gazgata mishi abin da ke littafin dama littafin ya ce zai zo ya kuma duba ya ga shi ne ya duba ya ga shi ne kuma manzon ya ce ko eh to na ji a littafi na an ce manzo zai zo amma ban san ko kai bane ya kawo masa hujjoji ya tabbatar lallai shi ne wannan manzon sai ya ce a ransa kaga manzan nan da aka ce sai su kuma yanzu dole in bi shi amma ni babban limami ne a addinin yanzu in na shiga na tashi a matsayina saboda ka zan ci gaba da zama a matsayina in ci gaba da ba da fatawa sai ya tsauna daram gefe aka ce ya babban malami wannan mutumin da yake cewa shi manzo ne ya abin yi to eh da aka yi ci da mu muna jira manzo ya bayar to amma da muka bincika mun gano ba shi ba saboda shi wannan manzon mun duba a littafin saura shekara ɗari biyu a rawa yanzu mu zamu kuma an gaya mana shi dogo kun ga wannan ko matsakaici ne ba dogo ba da jiri kuma an ce masa an ce mana gashinsa jajajen wannan kuma kuma gashinsa malam ki ne yana bayani to shi kenan sai ya ci gaba da zama limami a wannan addinin da ake ya je yana karanta a taura yana kaɗa kai kamar ako kamar me ake cima wannan ƙaton ƙadangare kutu yana ta haka mace cewa ibada nan naku in dai wannan shi ne ibada ƙadangaru waliyayi mun so kullum suna kaɗa kai ويجيب to wai shi ala dole shi ne babba a su addini ne to ya ku Allah zai karba bayan sun ga hujja cewa wannan manzon Allah ya aiko shi wa kafaru ba da imani suka kafirce ba sun imani da can sun imani da manzon da Allah ya aiko musu Musa da littafin da ya saukar kuma sun imani cewa wani manzo yana nan zuwa kuma yazo suka gane shi ne suka ce atawa zuwa to ya za a yi wannan addini da su ci gaba da shi sanzu kuma ce shi ma an karba bai zama ta naƙuli bayan kali ba da karɓi wannan ba ya ko za a karɓa musu kaga yayin yayin da wannan aya take sauka akwai bayani sosai a cikin littafin su amma yanzu sun ciccire ganin cewa idan zai hujjoji duk hujjojin da zai zama akan su sun cire hujjojin duk sun bi burkita duk su wanzar da abin da suke akai to yanzu muna iya cewa to bayan wa'ancan wa'an sun ji gada jirgin jirkita sun bi son rai su kan ba ba ma'azurai bane su inda suka jirkita littafi suka ga manzanin suka gane shine suka kibi su ba su ba su uzuri wajen Allah sam ba za a taɓa karɓar wasu addini da suka ce wanda ya yi ba to amma wanda suka zo a bayan su ba su sani ba ba to mai yiwa su zama ma'azurai tun da su abin da ya zo musu ke to su ma ɗin wanda bayani ya zo suka gano ashe an aiko wani annabi ya zo da saƙo ashe wasu ne suka ƙibe suka jirkita masa addini to mene abin yi sai su koma ga addini su in ba ka ba wannan abin da suka ji gaba da yi ba zai ba zai karu musu yahudu suke ko nasara nan rabu kasha na cewa كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات يتي استبعاد لمن يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعدما وضح له منحنك في الضلال بعيد عن الرشاد yace ainihin wannan nisantawa ne ga cewa Allah ya zama ya shirya da su domin wanda ya ma gaskiya biris bayan ta bayyana masa wannan shi mai nutsa ne a cikin bata mai manisanci gabanin shirya wa shahidu aqabi ne akan ma akan ma fi imanihim min ma'anar fi'ili aw halin bi ilmar qad shahidu suka yi shaida suka yi shaida kuma bayan bayan sun bayan sun gane gaskiya suka yi shi kuma suka yi shirin cewa wannan manzar fa da gaske ne Allah ya aiko shi Allah baya shirye da mutane azzalumai mutum ya zalunci kansa a nuna masa gaskiya me Allah yake yi su mutane sukan taɓa makin abin sun ɗauka komai kamar zai tafi takawai ne kamar zai tafi ne ainihin kamar a aikace ya za a yi Allah ya aiko annabi a abi shi ba kai baka gane ana gwada mutum bane ai mutum yana gidan takalifi ne ana gwada shi ne allah ta'ala ya ɗora mutane a doron ƙasa ya saukar musu da shirya ya sa musu hankali da basira ciki har akwai wani hasken tauhidin wanda ba bicewa to wanda duk gaskiya ya zo daga waje mutum zai iya gane to kuma yanzu ana gwada shi ya sa hankalinsa ya gane cewa wannan gaskiya ne ya bi da kansa ɗau'a voluntary ya yadda ya yi ya yi ikirari ya aiki ya yadda a ransa ya natsu ya furci da bakinsa ya aiki da gabansa idan zuciyarsa ta gane gaskiya ne ba ya bai wadatar ba gane gaskiya daban sai ya yi ikirari ya ce haka ne ya faɗi abin da baki zai barbatan bakinsa ya natsu da shi a zuciyarsa sannan sai mene lazim ya aiki da muktaran wannan abin da ya yarda da shi ya furci da shi to wannan wayannan ɗabaƙoƙi uku na imani da furuci da aiki to ana nema daga wajen mutum ba ana karɓa dole ba ne in ba haka ba ai Allah ta'ala in ya so yana iya mutane kamar yadda ya mala'iku an ce muku mala'iku su an karrafa musu ne suna da zaɓi su can san ba a yi musu zuciyarsu su yi wannan tunanin ba ba su abinda Allah ya ce su yi kawai shi suke ba su saba masa su ba makallafai bane a kan su yi ko su bane mu ba ana gwada su bane su an yi su ne a kan su biɗin to mutane ba haka aka yi su su mutane da yawa sukan ga kasa ganar rashin kimatuwa za a yi gaskiya ce amma kuma ba ta tabbata ba wato ya kamata tun da ita ce gaskiya ta tabbata da karfin tsiya to ba ana gwada mutum bane ku ko karanta tarihi bane ba ku cikin annabawa da Allah ya turo akwai wasu mutanen da aka tura musu annabi suka ɗauki annabin suka wurga rijiya suka cike rijiyar sama ba ta faɗo musu ba suka yi zaman su dirshin waye hasara su ko annabi su suka yi hasara shi annabi in ce ko ya san masa da sako ya fita ko bai fita ba cikin sakonsa shine eh, aikinsa shine isa da sako ya isa ya isa su ne aka kallafa musu su imani sai suka ki sai suka saka shi abijiya suka rufe suka suka bi suka cigaba da abin da suke to tambaya sun yi frustrating Allah kenan sun yi frustrating wane ne kar su eh ya gani su ne azalumai wala wala ya duk kamar zalimi to mutane sun dauka ya zai Allah ya ku annabi kuma ya zama abin shi ba ce ah, kai baka gane ana gwada mutum bane kuma ya me yasa Allah ta'ala ke a taimaki annabi haka baka gane bane ai ana gwada ka ne yanzu kana tsammani in tun da addini na Allah ne sai ya zo ko sai mutum sai a waye sai mutum ya lafiya ran ai na zo ina imani ne haba kai ba ai iman na yi an yi ruwan imani ya laje da da ai an yi maka ai imanin ce kamar yadda wasu ke tsammanin haka za a sami sauyi sai gawai gari ya waye mutum ya zo ya haka Ya ce, "Ah, ne faru ne a ce kai baka sani ba an yi an yi revolution ai ce haba ai jamhuriyar musulunci ne ne ce "Ah, ya makwabcin nan namu mai kwashe awakin mutane a ce ai ya zama wali a ce haka kawai haka nan kawai dole za ka yi imani ne a yi aiki tukuru a sha wuya da da wata hanya da ake yin haka nan da amma wannan annabi sai zama ya zo ya isar da sako ya ci wuya Ya- an kore shi daga garinsu aka bi shi da yaƙi da allah ya kare aka sake biyo shi da wani aka sake bi sake biyo shi da wani aka marutsa da garin to ka gani ya sha wahala wasu ko suka tsaya suka dake suka taimake shi suka ba da jinemansu da dukiyoyinsu da na 'ya'yansu wajen kare shi har addini ya tabbata to haka ake yi su ne shi ne taimakon da ake ana son kowa ya bada na tsaza gudunmuwan wannan ne gudunmuwan da ka bayar shi ne tsiranka duniyanka da lahiranka kaga ana gwada ka ne bayan na nufin sai addini kawai ya- ya tabbata da kumfa ya kuma sai ga mutum har babban malami sai ka gace waya za a yi allah ya kaza ko bai zama bai yi ba Ca, an ce maka ba ana gwada mutane ba ne wato ya kamata tun da addinin na Allah ne kawai sai kawai sai- sai kawai sai ya tabbata kawai ba wani ba wani abin nan kawai sai kowa ya- ya zama mumini mutumin kirki kawai an gama inda haka Allah ya so da haka tun farko ma ba a kawo mu doron ƙasa ba sai a yi mu aljanna kawai mu huta inda an da aka aje babu mu Adamu da Hawa sai su haifa anan kawai sai mu je mu a cikin aljanna mu sha shagalin mu an huta da amma sai aka zo a ci- aka ce nan a zo gidan gwaji a gwada to yanzu an ana an gwada ka ne hankali na tare da kai shine babban hujja babban hujjan da Allah zai kaba mutum shi a gobe kiyama shine hankali ya baka hankali da kake iya gane gaskiya ya tura annabi zaka iya ganewa ya so ka dalta zaka iya ganewa amma fa tilas ne tilas ne aka bi ana tilasta maka ne kai da kanka ne zaka ce gaskiya ne ka bi da kanka in ka ƙi kanka ka cuta in ka bi kanka ka taimaka yau kai ba yadda Allah ƙauma kafaru ba da imani wa shaidu an na rasul haƙun waje akun mulbayyanat wallahu la yahdi al-qawmal zalimi Allah ba shi da mutane azalimi أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين irin waɗannan masu ganin gaskiya su mututtake su kizubi to sakamakonsu shine tsinuwar Allah da mala'ikun Allah da dukkanin mutane ma duk tsinuwa ta tabbata ga ga tsinuwan kowa da kowa a kansu kuma tsinu- tsinuwan nan za su ta khalidi na fiha za su dawwama a cikin wannan tsinuwan ma'an me ma'anin tsinuwa nisantawa da rahama me ma'anin nisantawa da rahama saka- sakawa a azaba wanda Allah ya tsine masa ya nisanta shi da rahamarsa in Allah ya nisanta mutum da rahamarsa ina zai sa shi cikin azabarsa to khalidi ne fiha za su dawwama a cikinta kaga, wa- cikin tsinuwan kenan azaba kenan la yukhaffafu anhumul azabu kaga ma ya fito fi wala hum yunsirun ba za a sauƙaƙe masa azaba ba kuma za ta miki su saboda sakamakon abin da suka zaɓa ne kai ne ka ga gaskiya aka ce maka ka bi a- ka bi ka ce ka ƙi ka bi ɗin aka ce maka wanda ba bai bi ba zai shiga azaban Allah ne ka ce oh dai kai dai a wannan duniyan dai kai ba za ka ba sai kana ka rike matsayin ka ne kyam kyam kyam. ka rike matsayin naka kyam shikenan kun ga ina bambanci tsakanin da ƙuraishi mai bautan gunki da ya ga manzon Allah wanda ya zo ya ce gumaka ba iyayen giji ba Allah ɗaya ne ya gano gaskiya ne ya ce in aka bi shi zai zama babba ba za mu bi shi mun zai zama shi ne shugaban mu ke mun ƙi bi shi da sai mun tabbatar da bautan gumaka mu don mu manya ne a bautan gumaka ya yaƙi annabi din ya kori annabi ya bi shi da yaƙi to ina marban wannan da kuma shi kuma wanda yake addini na Allah yana sallah da azumi sai ya duba ya ga a a a shi ne annabi nan da aka faɗa a littafin aka ce zai zo shi ne ba eh a a liman ya a, muna na inda muke to yana ba mace da wancan ko ga mini wancan in ya daure ya ci gaba da bautar gunkinsa shi ma wanda ya daure ya ci gaba zai zama limaminsa wanne ne Allah zai karba a ciki kamar da ba zai karɓi wancan gunkin ba kama ba zai karɓi wannan sallan saboda mene ba umarninsa aka bi ba menene addini a wajen Allah sallama wa Allah da wancan da wannan duk butule albashi wannan ya zama ya zauna a masallaci yana liman yana karanta attaura ko linjira amma dai duk sun ƙi gaskiya to amma illar ladina tabu lokaci na hararan illar ladina tabu duk da aka faɗi wannan illar ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim sai wanda suka tuba bayan nan ladina tabu min ba'da zalika ba'da zalika yana kuma ga wani sun yi butulcin suka da suka ce kaki mu mu fi da kanmu ba in muka mutu a wannan bujircin ba muka gamu da Allah za mu dawoma a cikin azabansa saboda haka mun tuba to Allah mai karman tuba ne gafurur rahim ba sai ce ba da aka turo da farko kun ba a Allah ba ya rage duk mutum ya tuba sai karɓi tubansa sai dai kuma in ya cika bai tuba ba an gana karkace a ranar lawaya za ka bi tubansa a ina ake karɓan tuba yawa a nan tun lokacin takalibi bai kare tun a nan yana da ransa da lafiyarsa da hankalinsa sai ya tuba ya hukunta hankalinsa ya tuba to shi ne za ka ba masa banda in takalifi ya kare na ce takalifi ya kare don yana iya karewa doron kasa bai mutum ba amma kuma ba ka ba ya ga mala'ikan mutum ranar ya ga mala'ikan mutum an gara sai ce dakata zan musulunta ta kuma shi an gara to na ma musulunta ce to kai ka daidai kawai amma ne ba da amfani ko ma baka musulunci ba ai an zo ɗaukar wani ka san wani abu da mutulu inda mala'ikar mutuwa zai zo ya jirgin shi da kaza in musulunta abin da ɗauke ba ya ce ai ba da ka musulunta ne ya to cikin zan dawo daga baya in ya kuma kuma ga nan yanzu zai ci gaba da bulutun shi ne ce na yi ma mala'ikar mutuwa a yau ai da har zai ɗauka ba ba ana ana mishi wa ina ba da misali ne kun taɓa ganin wanda ya ga mala'ikar mutuwa ya ce mishi ka dawo an jima yawwa ba yi wa in gaba saboda shi ba shi kansa ba shi da iko ya saurara maka an ce ya zo ya zo ɗaukan ran annabi suleiman yana tsaye a kan soro yana kallon masu aiki ya dogara da sanda sai ya ganshi ya ce ya ka zo aka ya ce ai na zo kallon ajiyar allah ne ya ce to ka kai ta in shiga ɗaki ya ce ba ya ce biyu ba ba na izini to ko in zauna a kujera ya ce shi ba ba shi izini yana tsayin ya ɗauki ransa aljannu na ta aiki sun ɗauka yana dare sai da aka shekara cin sandan da yake da kare shi sandan katako ne gara ta ci sai ya faɗi sai da ba su ga gano ashe tun ba da yarsu da sun sani da sun huta to ka gani annabi da wai ya sauka je ɗaki aka ce a to ko da ɗan shiga shi aka ce a ya zauna ma ku ce a na'am an ce babban ma'adamu da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa yana rana sai ce to da ka tan koma inuwa sai ce wannan kana inuwa sai koma sai ce me bambanci tsakanin ɗauki ranka a inuwa da ɗauki ranka a rana me bambanci sai ce ina so in nuna ma ƴaƴana ne ita rayuwa kamar ka tashi daga ranar ne ka koma inuwa na ya kanta ke ko ta yi tsawo ya ɗauki ransa to ka gani to ba aka saurara ma mutum ba dan mutum lokacin takalifi ne ka kana da hankalinka da komai da lafiyanka da hankalinka ka yarda ana gwada ka ne to amma Allah ta'ala mai karban tuba ne ga wanda ya tuba tunda mun ce inna Allah ghafurur rahim ya kamata mu tsaya daidai nan duka so ina karatu ina zo ayan rahama in tsaya nan wasu na cewa ya kamata a tsaya ayan azaba ne don ai wa'azu ni na fi so in tsaya ayan rahama don in yi sa fata insha Allah Allah ya mana rahama ne insha Allah insha Allah yau sha hudu ga Ramadan a gaban mu akwai rabin Ramadan gobe kenan sha biyar ga wata kuma jiya na manta ban daɗa tunatar da mu dangane da ayyukan wa'annan dararin bai da banda na faɗa shekarun jiya amma mutum ya yi sake kare sake da akalla ko da na daren ƙarshe ne kuma a cikin mutum ya duba akwai akwai wata sallah ina jin mai mafatihu bai kawo ta ba ina jin in ka duba cikin ko ikbalul amal za ka za ka gani wannan sallan wanda ake ma'abucin raka a ɗari na faɗa haka ne duk yanzu ni ba ni da ƙarfi irin na da amma da ni sassauƙan abu ne a wuri amma yanzu ba ƙarfin raka a ɗari ƙulhuwallahu goma goma aka ce wanda ya wannan sallan ba zai bar duniya ba sai allah ya turo masa mala'iku yana da rai tun bai bai duniya ba mala'iku saba'in masu ce masa ba ka ba wuta da saba'in masu cewa albishirinka aljanna za ka shiga da kuma wasu masu kare shi daga masu cutar da shi dare da rana kafin ya mutu sai allah ya nuna masa wa'annan yana doron ƙasa to kaga wannan gara ɓasa ya kamata mu ya ya kokarta fiyan fiyan fiyan lokacin da nake jin karfi na taba ce ma uwar gida na ce mata kin ga yanzu nan na je na yi wata sallah muna magana dan fita falo kawai sai na yi ɗari din na dawo na ce yanzu nan na yi wata sallah ta kin ji kin ji na ce da ka gaya min ai ni kawai ina jin awa ɗaya da rabi ko ruwa biyu na gama da kenan yanzu su hawan jini ruku'u da su ya aka ga yanzu nan kaga hawan jini ya fara komawa ya ji ya yi saba'in ya yi ɗaya ya bayyana yin sama dole a bari saboda kamar jiya karfi ya kamata su su kokarta sannan kuma a kowane sallah dai mai raka shida din nan wanda kuma da duk sai mu hada duk gaba ɗaya ne duk kowane kuma ranar sha biyar ga wata ne ranar haihuwar imam hassan na san ba mu cika yin kyautata ma shi imam hassan da yin maulidin sa yadda ya kamata saboda maulidin sa ya zo cikin azumi ne kuma sai mu ga kawai sai dai mu taya murna kawai mu dan bada aliyu to shi kenan daidai dogaro amma an suraye sukan dan samu su dan zazzauna amma dai gaskiya muna takasiri sosai mai yiwa nan gaba insha Allah wal azim za ma yi amma yanzu kan ba mu shirye cewa za mu zauna Ramadan ne akwai ayyukan Ramadan da yawa yanzu na za mu ci za mu yi maulidi gobe eh zai zama kenan ayyuka kuma da yawa ba su samu saboda haka daidai gwargwado in an zo shan ruwa dai ma goro da gyada a wajen shan ruwa wanda kuma sauran wurare kuma ayi salatin annabi insha Allah وصلى الله على محمد وعلى الطاهر Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin